من همزه ونفخه ونفسه من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahadu suna wani jama'a wanda ke ungwar karkada a birnin da magaran jamhuriyar nijar yau muna sudu 22 ga wata na ramadan hijira shekara 1446 wanda ya dace da 22 ga watan 3,2025 a darasinmu na jiya muna cikin sosu zarzara mun fara aya har zuwa ta hudu sai muka lokaci lokaci muka tsaye idan sha Allah yau za mu harko ko mu harko sura mu cigaba insha Allah kayan nan kayan akwai tambayoyi kayan tambayoyi akwai wata shubha da take yawo game da tahajjud wanda wasu na ɗauko maganu na albaliyar tallafi da na shar suna yadawa ta hanyar sadarwa da sawa shi mutane shakka wasu ma suna aibanta ko suka albanin amma wani abin ya zo da yake suna da magana daban da su jama'a suna suka abin suna kafin albani cewa albani ya ce har yi bida ce ba gane wannan shubha ce abin da yake asalin magana iya magana da kan wata mas'ala ta musamman sai su ɗauko guntuwar magana ya ce bida ce yan ana mun sha wannan bayani cewa iya bayani akan cewa iyamu ramadan iyamu layl tahajjud su sallah guda ce asali an mai tambaya ne kan raba wannan sallah wasu akwai rigima sananna tsakanin shi da malaman zamu ci hijaz kan mas'ala ta raka'a 23 da ake a Ka'aba da sauran wurare ka 20 ko da daya iyakan wannan mas'ala na cewa ƙari a kan shaɗin bida ce wani da cikin ta abin da madina bai ƙari a kan shaɗin bida ce iya kashe abu to wannan abin da ya zo da turuwa ta aisha da bukari ta kuma su mutu inganta ne ta ce wa aisha tana bayani ƙarara a nan suna suna mata ne zuwa fiye da magana da fiye da allah ya dace karata wannan ruwa ta kowa ta ingancin ta aisha ta ce a nan sallallahu alaihi wasallama bai ƙarawa a ramadan ko wani ramadan akan raka goma sha to kan wani wata ruwa ta abin abbas ta musulun ƙulgar da aku ne to kan haka albani sai ya rike wuta akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama akan haka tsari ta haka bid'a ce wasu malaman saudiya suna gaba da ni to dille akan haka ne haka ya kama ganu har ma da raji na a rubuce kan mas'alar sun kawo duk su kuma a tare da kan motsa imam malik da sauran malamai suna kawo akar ne wani ya kaza an samu a madina malik ya isko ana raka 36 wanda an samu umar raka 20 dille shi ya bayani ne dalla dalla a kan ruwayoyin da aka dangana ma ibn hatab hatta sukin kuma kan ruwaya ta imam malik ya kata wanda take ingantatta hatta malikin hatta umar kanshi abin da ya inganta wanda raka 11 ce umar sa akai dahin wannan ruwayoyin shi ya tsaya kan cewa tsari ta shaɗa bida ce wannan shi ne abin da sananne allah ba ta mutu gaba daya to wannan mas'ala ce yake bayani suka yi suka misali kan wanda sun da za a dake da sun da za a harami dai za a yi raka a goma ka tarawihi daga ba a zo ta hajji raka ashirin a kan masala ce cewa raka a sallar guda ce yace yin tahajjud da ake bid'a ce shi ya magana wannan sallah ce da ake raba gida biyu ko a ciki ƙarawa a kan raka a goma ce shi ne bid'a ce ba iya magana ba duka asalin sallar tahajjud dan akwai yana da shirki to da na shi ba iya da shi da yake magana aka mai tambaya to idan limamin da suke ta baki shafi sha ɗaya sai ce amma mamun sun amince a kai kacen ƙasar dare kar mai da yula ba ku tabbata da babu da yake haka kenan mas'alar kun shi ne ke magana raba sallar biyu a yi baki sha a ƙara bayan cikin dare kun shi ke magana ke ba ta kaji a sun kura amma yanzu abubuwan da muke yi ba limami guda ba ne ba jama'a ce wanda suke masu soci da wuri wajen cikin dare har yi ce magana cewa an aka gaba cikin dare an samu cikin dare an samu tsabar kuma an samu fadar samun lokacin kusur dare na ƙarshe wani shi ne na ka ba wannan zai iya ce maka sallah ta tarawih ko farkon dare ko ta ce da rashin cima bida a ce annabi lokaci wannan shi ne kun ba shi annabi ko a ta ba da shi ba shi ne ba da shi ba amma cikin dare ko aka ce kuma yanzu cikin da ake fitar da kawo cikin da ake babu inda aka kawo lokaci a kashe kaza kashe kaza a illa umar bin khattab lokacin da na ubay bin khattab tamimu dari ya sa suna yi da tsari isha ba isha ciki haka cewa wai ayin na bid'a ne kaza ko ai mutane ne ko zama ya sa su ba abu ne amma mutum kai samu damuwa a cikin bid'a gaskiya duk dai ne ko da mutum wata ta sunna gaskiya ba wannan magana bid'a duka maganganun da gurin a shuka kan ba wani gaskiya aibu kan abin Allah alam sai iya cewa matar shi tana jini ko tana biki in ta hana shi kwana ta ce ya an kwana a gidanta zai iya yin zuwa gidan waccan zai iya zuwa zai iya zuwa ne sa ka raba haƙƙin mace ne kwana jininta jinin haila bai rage wata kwana wannan ƙa'idar jinin haila bai ɗauke mace kwana an kana wata ana da ban kana maka yadda kusan ta kullum kada da ta kullum ta baka da maka kuɗi amma haƙin ta ne ta ake mata bi mata hudu ma fara nawa ake kaya kuma gidan wata ba zai sai magana mata biyu dan gaskiyar magana kwana na mace da jini ko abiki in ta bari ne ake zuwa wajen wata amma mata bari ba tana da haƙƙi na ya ƙuri gurin shi ne kwarar ka yi haƙuri har wacce na ta yi zuwa shi ne magana wacce ma wata tana jini mutane ma ba shi haƙuri wacce ma ta mata mata jini tana ma ba shi haƙuri kuma ta yi haƙuri ya bi shara a kan mota ka bi shara'a rakwananta ‘yan wata na munan al'adar idan mace ta aihu ta bar kwananta kwana a zama ta al'ada to dole al'ada ce amma mace idan kan ta yawayi ta san addini ta ce a'a ni kwana na zaɓa ne baka ce baka yi daba amma ba ta da suke na bari ni in je can ta gari na da jini na da iyalai da jego na da je cikin wacce ta ba kwana goma ko biyar ko ishirin shi ne babu kai da ce kwana arba'in al'ada ce ita take da dama ta ba kwanan ta ba ka je can amma haƙƙin da ne baka da baka cikin da ba sai da kai da kusanta akan da baka wancan kwana na cikin magana sai an ce wai tattabara tana kawo talauci ɗan wani kuma ana ta banza shi da banza ce makon mutane an ce an ce da kuma da banza ce da barin tattabara ne da wanda ba su banza ne shirme na ba shirme na da ta canji da ba a cikin wannan abubuwa sai mai magana ta wai limami ne yake yin wutari ya yi limanci ɗan wa ƙa'ida ta shara'a duk wanda sallar shekarar kashi ta inganta zai yi limanci ga wani duk wanda in yi sallar kashi ta yi da zai yi jan wani na da magana amma su malamin ta suke ta ce wa yi kwanar wuta ta ne an karanta yi amma ko kana ce ko fahimta ce shi ayi da ke ƙarshen shawo kuma shi shari'a ta ba shi dama tana da yunga me magana ta kai da yunga ba ruwan ba ruwan ka da shi eh sallah ka daidai ce eh kuma shi shari'a ta ba shi dama ya sallah haka ne me ai ba ni kana ba ni da koya in dai shi aka ya kamata ya limancin shi ya dace ya limancin ba wani abu da ke da matsala dan ya limanci ga mutane eh an ba wani matsala ka shi malalla
بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم idza zulzilatil ardu zilzalaha idan ƙasa ta girgiza girgizawa ta musamman ta ta gaba daya ta musamman jimi bayani kan wannan an bayani wa akhrajatil ardu atqalaha tuwan ana gaya maka halin da kiyama irin tashin hankalin wani kiyama wani abu kamar ga rabu abu a gaban ka wannan wani hali ne da canji ne ke zawa ga ɗan adam ga duniya gaba daya ta canza ta rika kadawa kuma ta hudu duk abin da yake cikin ta lewuni na matatu duk abin da ta hudu wa qala lil insani ma laha mutum zai da tambaya me yasa kasa lafiya me aka yi ka hanya san ina ta gaba يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها
يومئذ تحدث أخبارها أو أن رانا أساتنا بعد لابار دق أبن دقي أسمنتا تنا هدي تنا شيدا أي كذا وانا كذا دق أبن دقي ذات أبا تداما سنحشرك بأن ربك أوحى لها wannan magana da suke yi wannan labarin suke badawa ubangijinka ne Allah ya mata wahayi ma'ana ba ta uzurin yin wannan bayanin da suke yi duk abin da ake samanta ta ɗauka kuma ranar ya mata umarni ta kaɗo ta hudu duk abin da ake saman ƙasa tana magana tana bayani abin da ba ya ƙarfi zuwa ya ce yau ma'izin يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم a wannan rana mutane za su fito da kabari a shitata annabi sai musu a yaban labarin cewa kulubin adama ruba ta alama mata alai mutane za su taso da kabari kowa kala-kala mutane kala-kala daban-daban kowa da halin shi daban su tashi duk abin da kuma tsakan shi haka za ka tashi ainihin kiyama za ka ce rana ce ta tonon siriri rana ce ta rayuwa ake ana rayuwa a lahaƙi tsakiya rayuwar da zaka ta haƙiƙa kowar da ya da shi ba wani magana koyo ke na mutane za su tashi daban-daban hali daban-daban liyurar a amalahun don za su tashi ne allah ya gwada ma kowa abin da ya aikata a duniya don haka faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara faman ya'mal mithqala dharratin sharran yara ta rike ga mutum a ranar ake bayani duk abin da ka aikata kwatancin zarra wannan zarra za ce jirgin shi misali ne na kaɗan duk abin tsanancin abu game da suna atom electron duk abin da ka yi suna kaɗan ko mun da ɗankin aiki duk abin da ke na alheri ko mun da ɗankin shi allah zai ba ka sakamo zai gwada ma wannan aikin bai ta yi haka in na shirri ne kai za ka tuni kenan abin da ta wannan wani ta musulun na muke wani labarin cewa allah subhanahu wa ta'ala iya cewa ɗan adam kowa abin da ya aikata ne za a kowa mana zai zo ga allah akan abin da ya aikata ba a rage ma komi ba a daɗa ma komi daidai abin da kai za ka yi da haka ba magana a ranar ba magana zalunci don haka cewa mutum a nan zai ƙoƙarin an ba ka dama an ce nan akwai tsauta dama na wani adam da mai hankali da mai imani an ce ma ko kaɗan da alheri ko ta mutum zarra na alheri gobe ya ma zan da kan shi kuma ga mai imani da wani aya mai zai hana kai ta fama kakka bar duk wata dama da ka samu cikin ƙarshen alheri an ce ku ta mutum zarra kalma mai kyau a nan ta sarƙa ce kalma mai kyau sadaka a nuna cewa wani ne ke ba labarin cewa من تصدق بإذن ثمرة من كسب طيب من لا تقبل وفين من يتمنى من أهلكم فلوه لا تقول مثل جبل أنا ليه وقت تيمع مسلم أنا بك تدون ليه صدقة تديدي دبيلو دبيلو بلاتي أما هيتا من كسب طيب مش إن لا تيمع لا تقبل لا طيبة wanda ya sadaka daidai da biyu guda amma na nema na halaka domin Allah tsarkake ne baya karɓar aiki ne mai tsarki nan tabbaci din dai har halaccin ka shiga ba da kwatamcin dabino annabi ce Allah zai karɓi wannan dabino haka guda ya rika girmama shi ya ce kamar yadda ɗayan ku ke renon ɗan doki shi ɗan duku shi ya zama doki babba har ta koma kamar girman doki kenan Allah kan karɓi sadaka kaɗan kaɗan ka bada halin da kenan ka bada amma ta koma girman dutse ƙato gwargwadon imaninka gwargwadon girman ladan gwargwadon ikhlasin ka ganin kenan akwai dama ga dan adam kai bar wata kowa ta alheri ta samu duk damar da ka samu alheri ka shibka sai gaba haka bari shine nan kenan da an gama da abin da kai babu kaɗan babu da yawa haka shi ma mugu aiki an ce ma komin kwatancin ruwa za kai ko makaɗan ya aikin da kai allah gobe kiyama zai gwada mutum abin ba za ka samu sakamakon kayan karfi kaga nan ma ba mutum dama tsoron aikata barna don ba a barna malifu da min kaurin illa da zai da ibn ati nan ma ya ba mutum tsoro mai imani da wani ayoyi ya baka tsoron mugun aiki a jirgin ana kana cikin jama'a ne akwai kasan wani zai iya cikin jama'a na kware ne baki raurau zahiri raurau amma in yi kwana ba haka baki wanda wannan haɗari ne irin wani ya cikin halin da mutunci da na nasu iya cewa iya cewa sahabbai inni la'alamu rijala min ummati ya tuna yawmal qiyamati bi amali amsal al-jibal al-tihamat bida fa yaj'aluha Allah haba'an mansura qala subhan ya rasulullah sirrin lana a cikin dogon ruwa ta cikin abin da ke magana annabi ce na san wasu mutane sun abin mata su za su zo kiyama da ayyuka masu kyau ya ce misalin duwatsun tihama fararen fes girman yin aiki masu kyau amma aikin suka Allah fa yaj'aluha Allahu haba'an mansura Allah sai ya mai da wani aikin kura abin shekewa a banza ne ne su annabi ce waɗannan mutane tare suke da su yi kemalar da duk abin da ake tare suke da walakin nan idan hada bi ma rabin da ta hakuwa da annabi bilal wal sauban ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata mun da mu gani da ajin zuwa cikin su annabi ce cikin ku suke tare suke da ku da auren su suke amma hatsarin su in suka fake inda ba kwana ba ruwan su doka ta Allah kaza fa Allah mai cikin jama'a na kware da in ya kwana ba haka sai sai gabu sai canza wannan iya tsaka ba cikin gaba ɗaya wannan shine kenan Allah zai gurin ku ko ba kana ga kuma ba kai gara Allah Allah san ji abin da ga malaku suna tare da kai nan dai kudin mutum jan hankali da mai imani ya hakara zaman to kuma mai ribata wannan abin in da ma ta ka samu Allah ta fata mutun zarra ma a bar maka baka asara kanwa cewa rahama ta Allah gaba ne Allah ba aikin banza ga Allah ba aikin banza game da Allah a duniya kake aikin banza yan wayan fara duniya zai yi fara wani mai iko ne wani babban ne wani mai kudin mutumin kai ne za ka yi mai hidima iyakar kamar kyauta iyakar kyautawa amma ɗaya rana lokaci guda wani zai kewaya ya gama ka da shi ka koma iyakar mutum shi har abada duk abin da ka yi ka har abada kuna da misalai da yawa a lamarin siyasa ko yan siyasa ta ka wani sunan gaba-gaba a siyasa kaza ko ya wanda ya fi koma can baya ba kowa bane ba wani ya je mai zami da shugaban amma ka ga Allah ba a ma Allah ba a ji amma zami da Allah a ce Allah wani mutum wanda ne wani badan badan kai bai ba a ma Allah haka shin da ɗin hikima Allah ba a ba wa ake maka kai ka san kanka shi Allah ba a zama da Allah ba mu zama da Allah ba mai gani ko mala'ika ne zama ko mala'ika ne zama da Allah sanan kai zama da Allah abin da kai shi ne kuma kalaka da Allah ko ta ce nan mutum yake da imani da garanti kuzarin da ya ake koya wajen Allah kuma Allah ka ce Allah bai lalata mai abin da kai bai ba na hege kara maka bai rage maka ta kuma sai ga mutuwa fuskantar Allah kai aiki da Allah kun Allah ba a tsara ba ta iya cin Allah ba ba ba alala ba ba aikin banza na kada zaka aikin banza ga miji ma ce ga miji ba eh ta miji ma ba ga zama gudu shi ko mu iya kada da Allah amma Allah kai mai da ita mai da himma ce da Allah ba shi ba shi da Allah ke da da Allah kilihin mana kama Allah an ba ta fito daga tuba sai ka zo kayi zina ko shan giya ba kai ba ka tuba ba ka tuba tuba ba to wannan akai ko tuba sai ka zo tuba Allah ubangiji ne Allah na tuba ka ta ba ka zan kara ba na tuba daga yau ka ka bayin Allah laifin shan giya ko zina ne ga jama'a ba kare ba to yau ina aljanna Allah ke mutum kai zama da haba da kai wannan kace ne saka ba dai karfan tabba to amma shi Allah ka hai kayi ka tuba ya yi ba no a ga mutum yana da game da zaka shi shi dinda ya tuba amma Allah ba ka bane ba Allah ya yi duk abin da kai ka tuba da gaskiya sai ka ko bai zama sabaka kuma sai ka cikin aljanna haka mutum wani ya kamata Allah kamata mu yi Allah musan Allah da daban gaskiya Allah tabbatar da akan dini da haka wannan shine kullun aya faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara duk wanda ya wani aiki ko tamtin zarra na alkhairi zai gani man ya mutu da kan sharar haka wanda ya aikin da ba zuwa fitar da zarna sharri shi ma yana da sakamakon aikin shi Allah ta nike mu
bismillahir rahmanir rahim wal adiyati dhabha فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات دبحا فالموريات قدها فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا wannan Allah subhanahu wa ta'ala rantsuwa da dawakai na jihadi fi sabilillah dawakai dan doki shine asali shine abin kai hari da shi ake shi ka shaki ake ko da dawa aka yi rabo na ganima mai doki ya a bashi kashi uku doki biyu shi daya kashi biyu ya shi doki amma na kawo haka ya ba don doki shi ma yaki za abin da ake yaki shi ake doki to ana yake rantsuwa wal adiyati dabaha dawakai masu gudu suna kukan ciki addaba wanda ya san doki amma kare ma yau da an kasa a cikin kare ya hau hau hau hau kare yau da hau yanan ba ba kyau ba kwaran yi da yake shi ne daba kenan dawakai masu kai hari suna hudu kukan ciki falimuri ya ce kadha masu tada wuta ni ya tada wuta nan wanda san doki a cikin irin duwatsu na madina da yake da dutse kuwa duwatsu in ya tiya fat fat wutar ta tashi ina gaba da kasa wannan wannan abin na fita makin nan ya wuta ya hudu wuta ke shi an ce kenan masu hawar kura wuta wuta shi ke kiran birke kaddaha kaddaha shi kiran birke kaddaha ai da suke tut a ya da wuta wuta kenan iyaran uwa da dawakai masu kai hari suna kukan ciki firmula ta kada da dawakai masu ta da wuta wajen gudu da suke yi falmukira ce subha masu kai hari lokacin jiji da lokacin kai harin barsali garin allah ya kuma kuma gari kun da an zabe ko ina babu zaman guda kwallo da lokacin kai hari mai na bakan gaba don allah na wayewa masu kai hari da asuba ta mace da jiji fa'akar nabi na ka za su je hari kuma su tada kura ko san mu kada fama da aikin bugawa abun wama masu tada kura ta yaki shine masu suna tada kura kuma fa wasadna bihi jama'a su ke da cikin jama'a kafirai wannan ake zane an kado da gudu an zo an shiga an tada kura kuma an gabu da abokan gaba da wannan hadayan da wakai ne haji fi tabilillah a zai da shara da kwamba su wata kuma kuma da yaki shi ne su kada kafirin na yaki ba su ne dai anan Allah ya rantsuwa da wani ababe na dawakai masu kogan ciki cewa na da ya ce dabha falmur ya ci kata masu tada wuta ta da kwahutan su falmugira ci su ba da masu kayi lokacin jiji fa a san nabi naka za su tada kura da wannan harin da suka kai fa ufata nabi jama za su shiga tsakiyar jama kan hurai karshe jawabin rantsuwa Allah ce inna li insana la rabbihi la kanu a jawabin rantsuwa lalle jinsi na mutum game da ubangiji shi kwarai akwai butulci mutum butuli ne iya mancewa da alheri nan da nan kaɗan za matsala ya mutum da abin da aka yi mai da baya kuma bai yarda bai godiya da nifar da Allah mashi ƙware mutum yana da butulci game da umarni shi tabbas yana balin jinsi na kahuri ya ce wa inna wa ala zalika da shi
وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد
ya ce wa innahu ala zalika da shi wannan kuma shi kanka san da kana ya abin da bai kamata ku da ya kai kamata tambaya ya kamata me kaza me kaza wanda ya yi ka ya baka ya baka gani da ji da komai dole ma ya baka ya ce kai ce baka yi duk wanda baka yi mu ya baka doka kace baka yi ta ba ta ta zaka yi ko ya ce kai zaki ban da yi da gaji ko ya ka ga shara gaskiya baka yi ta ba sai ka misali aka ce inda zaka tara kowa masu hankali ta musu wani labari ta ce wane ne wane ya ma wane ya ba shi gida ya gina mai gida ya sa mai duk kayan rayuwa na gida ya ba shi mota ya mai aro ya mai kaza ko amma wanda ce wannan ya zo iya zagin wani ko ya ce ya ce ya zuwa ko da ce wannan allah wadai mutum ban zagi to kai abin allah maka yi wannan abin da allah maka yi wannan amma da ka kai shari'a ce wannan mutumin banza ne kai da kai hukunci cewa da ta ce ne kai zo ni ma Allah kanka kai wani to shi ne saka ma Allah wannan ina abin aibu aibu ne ki za ka gani maganar mutunci na adam da Allah abin da hili balle jinsu da kafu yace wa innahu li hubbil khair la shadid shi kuma mutum game da sa dukiya ina alkhairi tsananin san bala'in dukiya ko da ta kona hali shi ne ko tsara bala'in san dukiya to Allah ce a fala ya alamu za mu
أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير na'am na'am na fassara cewa wannan dubul khair da shi kan dukiya haka cikin tafsiri ana kawowa a jumlace kalmar alkhairi dukiya tana cikin gaba abin da take so amma nan magana ce ta duk wani alkhairi dan adam kore iya bukata alkhairi a kowane lokaci to tun da kai kana bukata kuma kana bala san abin wannan kuma shi wanda yake ba alheri suka ne mutum kada bi dadi Allah ya ce afala ya'lam idza bu'sir ma fil qubur shi mutane ba su san ba da cewa idan aka binciko abin da ke cikin kabarburra mana kiyama ta ce aka binciko mutane da hisabi wa husila ma fi sudur kuma ranan an nake duk abin da ke kirja a nan ba wanda sa abin da ke kirja ko wane ne ba mai kai ma abin da ke kirja abin da ke ne amma abu ne a zuciya to ranar kiyama wannan abin da yake ke jin halin na in me yake ciki an binciko ka bayyana a hili karara ko ya bayyana shi ne wasu da masu sudur an binciko abin da kuke cikin kirji an ce kowa zai tashi a halin da ya wuce munafiki ne mai imani menene haka yana nan ce binciko an kone asiri a shararar taron kudini an binciko da abin da ka cikin kirjin kowa kuma ina rabban bin yau mutum da kabir kuma ubangijin bayi a wannan rana iya da masaniya kan kudu ya ta kone sai mala'iku ne a sani da amma shi amma Allah sai bukata sai mala'ika kai mai labari shi ya san kudu Allah ci gaba بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش
na'am suratul qari'a da an ta alqari'a ma'ana mai kwankwasa tana kwankwasa nan an ce menene Allah ce alqari'atu bil qari'a alqari'a iya daga cikin sunayen kiyama alqari'a me sai ake kiran kiyama da qari'a yanda take bugun zukata yana zuciya ke kadawa kamar ana bugun zuciya in wannan me ya kawo ko a wannan duniya dole da san me ana wata jarrabawa ko wani sakamako da yake boye baka san baya zai wakana masu jin da ya taɓa jarraba ko karama ce ko babba ko ta yi jarraba ce ko kuwa ana misali irin wanda suke ana misali masu kallon balo ana gwada kuma sai da ke hauka cewa a gane ko masu shawarar kokowa ta na gano me wani abu da majihul da san baya za a yi za a kare naka ko ba a kare shi ba ko yara ba ka samu ko ba ka samu ba ko mutane ga jini da wata shara ka ga hakalli hannun mutane yanzu ke gaban su ke kaɗawa dak dak dak kuma ko suna kaɗa kaɗawa take yi duk wanda sa abin jarrabawa shi za mu mutum ce kullum mai son zama lahiya kowa san a likitance abin da suka tashin wannan tension ai buga zuciya take wuce kada ko to bi sai kauce maka shi da abin da ke tashin hankali kuma duk na rasa misali ce duk wanda yake harka wasa harka wannan wasan kwallo ko kowa wane ne wallahi da biyar mutunci da biyar mutunci duk wanda sun jaraba ana buga zuciya da ta ce da da ya kada wani saboda zai kuma ba za ta ke baka kullum kullum ne za ka kalli kuma tsare yau a dara ya kunci kuma yanci kuma yanzu ba shi da kacewa ka da farin zikin farin ciki yanzu ka ƙara samun ɗagawa ko ka sama zar da kai ƙololo kuma aka buga cin kuma buga ta dara kada cin makan ga bashi bugun ciki bashi da bashi da bugun ciki wallahi duk duk ne haka wasa kai ba kai wata kai ba ka da ba ka da kuma kullun ka cikin problem kun ba kuma ta ta ce kun ta bi gaga a banza ta bi gaga a banza ba da da ko ta da za ku ta karshen ababa na wasanni wallahi duk ne su karan wasanni wasanni da ba karba ta shafe kun ba da a banza to wannan magana ce ta wuni kiyama dan tashin hankalin yanda yake bugun zakatan mutane Allah ya ce wa ma adraka mal qari'a wajirwa kamana wasanar da kai abin da ake ce ma alƙari'a ya ce maka yau mai kudu nasu kada farashin mabatu ranar da mutane za su kasance yadda kasar za mu ce malam batata wanda ya san ta suka taru an aka buga na ga su bi tsaye na wani masu haka haka suke watsewa kowa ba mai haƙi ba bisa haƙi bila kowa ya kaɗa gaban shi can gani haka su tashi a watse kenan kaman faru a kashin faru na kuma nan fata ta wanda yake ya watse kowa ya kaɗa gaban shi kowa ya kaɗa shi wannan kiyama kenan za su da kabari kowa ya kaɗa gaban shi ya ce a wannan rana wata kunu lijibalu kal'inin mamfush kuma dutse wannan wanda kake gani rai kamar marar sahabu iya mutahiya kamar girgiji ya zama shi a sheke shi ma an nike dutse kamar sufi na aka nike meye matsayin mutane a wannan rana فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية
Allah ce fa'amma man saƙulata mawazinu ta hofi ishacin rajiya Allah ce wanda ma'aunin shi ya yauni ya yauni fa'ummu ta hofi ishacin rajiya iya cikin rayuwar da ɗan wa za ka ga mizanin kiyama kamar mizanin abin aunin balansu biyu dama da abin haka su mara kullum ya ka magana akan gudan ga amana kan biyu duk da biyu ne ya ce ya yi wuni ko ya yi rashin wuni wa ma masakulat kaga ya yi wuni ko wa ma mana kafat ya rashin wuni domin a nan matsalar take aikin wani ɓangaren alkhairi aikin alkhairi ya yawa ya rinjaya rabauta babu aikin alkhairi ke na rashin wuni ina rinjaya ɓangaren zubi abin a nan yake ya ce duk wanda aka yi awo ɓangaren lada kenan sai ya yi wuni wannan fahofin ishikan radiya iya cikin rayuwa yardada ana sama cikin lansu ya ce wa amma mana kaffata mawazinu amma wanda aka yi awon wannan awon ɓangaren lada ya rufe ya wuni bai ma ba yin girki jini ya rinjaya wannan fa'un buhawiya uwar shi aka ce aka dangana shi ga wuta hawiya kamar uwar shi don ita ce maɗauke shi mana gidan uwar shi iya uwar shi hawiya ce to ma da aka mai wadda aka mai hawiya mai hawiya kasa mai hawiya ya ce na wurin hanya wata wuta ce mai tsarin zai da ke kaganan kenan mutum aikin ka ne in ka yi na kware ka ga na kware mummuna ka ga mara kyau ci gaba بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين
بسم الله الرحمن الرحيم الحاكم التكاثر ألا iya cewa yawan mana ya ɗauki hankalinku a takasar yawan tarawa nema yawan ɗiya ko dukiya mana na alhakun ya shagaltar da ku ya mantar da ku akan abin da ke gaban ku kullum wa maka ta tara kullum wa maka ta iyale kurin ba ruwanka sanin addininka abin da a kullum dai maka ta hau ba ruwanka da komi eh hidimar gida da ta iyalai da tarawa wannan abin tabiya mutum ce ɗan tabiya domin kullum wa maka ya za a ka kawo ɗan iyalan ne in ta da kullum wa maka ya za a mika tara ka za a fara mika tara mika gida me ne na wani ya kawo da ta ba wannan zargi ne akan waɗannan ababe ta su ɗauki hankali wannan Allah wanda suka shigar Allah ce yawan tarawa ya shagaltar da ku hatta zultumul maqali kuna nan fama tarawa kulawa da su ba ka yi ba abin da ke gaban da abin da ya zo da kai ba ka yi ba har kuka ziyarci kabari a wata ruwaya cikin sai musulmi sauran wurare a ƙasar sam iya cewa bayan annabi ya karanta wannan aya alhakun mutakatan sai ce ulibin adam mali mali wahallaka min malik illa ma akalta fa afanai aw ladista fa abalai aw tasaddaqata fa amadai wata ruwa yake cewa yaqulu al-abd mali mali wa inna ma wa inna ma lahu min mali salat ma akala fa afna aw labisa fa abala aw tasaddaqa fa qatana wa ma siwa dhalik fa dhahibun wa tarikuhu linas ruwa muslim annabi ya karanta wannan aya sai ya ce ba ya ce alhakun mutakasir sai ce ya ƙuli bin adam ɗan adam yana cewa mali mali dukiya ta kuɗi na kuɗi na sai Allah ce wahallaka min ma ɗan adam kana da wani abu daban a cikin dukiyarta illa ma akal in ba abin da kace ba fa abane da ya tsare aka yi kashi aka wutsa aula dustafa abala ko ka sa kaya suka tsuha ko kai sadaka ta hushe cikin takardun cin ruwa lafar mutum yake cewa dan adam na cewa dukiya ta dukiya ta yace wa inna ma lahu min mali talas abin da kake da shi a cikin dukiyarka abu uku ne yace ma akala fa afna abin da kace ya kare ka ci ka sha kare ya huce aula bisa fa'abala ko ka sa tuha ta tsuwa shi ne naka au ka sadaka ko kai sadaka fa'abala wadda ka aka tana wannan shi ne abinda ka ba da sadaka shi ne naka mallaka shi ne naka wannan ya tsaye saura za ka tahi ne duk abinda ba wannan hukun ba za ka tahi ne ka barwa mutane duk ba wannan hukun ba ba ci ba ko sha ba tuha ba ba sadaka ba in menene alatu fa zahibun wa tarku zaka tahi ka baro mutane wata ruwa ta musulmi zana sanar ke cewa ya taba ulumai ta talata fa yarji'u tunan wa yabqa ma'ahu wahid fa yatabu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fa yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa abinda ke bima dan adam abu uku ke binka bayan ka mutu yace biyu su dawo daya ya tsaya iyalanka da dukiya za su dawo abinda ka aikata ne za a bar shi da kai kowane ne ko ɗanka ne mai kusa da kai bakinta abinda kai ne zai barka da shi a dawo gida kuma a shiga shagali ba ta zai ba masa ta abubuwan halin mutane akwai mutane masu mutunci iya masu mutunci wanda wallahi akwai iyan da suke fata wani mutu balle in ya bar musu wani abu suna ga mai da hausa ana cewa kana da bar mai gadi wani kasu mai gadi allah kawai sai uwa su masu gadi masu ka cewa ba mai gadi tsakanin su ba bakar a kai na ijarin da labarin ijarin su allah ko da suna da masu suna wuce mai gadi su ke mai gadi wani kaji kake su suke mata ka da wani su wani zai kuka ta kuka ya kuka ne don kara da gani a kowane sun allah da mai jarabawa na san da shi ta wani kasan su ta yake so yake alhaji sai ya mutu in ya mutu kun wannan motar kaza mota kaza cikin yana da shafi kurin sai kaza Allah ya ke wani Allah ne jarabawa da uban su kan accident a mota guda uban ya mutu amma gwani bar shi haka duniya kuma mutum ya ta kanshi wannan akwai mutumin iya akwai mutum baka daga akwai mutum da cikin akwai mutum da cikin na haka kenan mutum kullum kai dai kokarin jihawa da kanka tunda kanka ka kai ka aika naka da kanka kayan ka tafi kudu shi ne kina kake da garanti sauran babu garanti wannan shi ne ke tabbas da hannun da ka aikata za abin da ke ba wannan ba na gaba ne wata ruwa ta buhari a ta ɗan adam yake cewa abubuwa yake cewa naji annabi iya cewa la zalu qalbul kabir shaban fi sanatayn fi hubbi duniya wutul amal yace ko ta ta hubbi mal yace dan adam iya girma ko mun iya cewa amma abin tana cewa su suna girma kullum su matasa ne a cikin adam kullum su matasa ne musuwa a cikin adam yace san san dukiya da san kwanaki tsohon san kwanaki da ya dole haka san kuɗi san kuɗi da san rayuwa busuwa cikin adam ɗabi'a mutunci to na abin da Allah ke da gaya mana jan hankalinmu wannan tarawa kan da ɗauki hankalin to wasu bai alhaƙun mutakasin yawan tarawa ya shagantar da su mana ya ɗauki hankalinsu ba ku gyara ba hatta zurtumul maƙadir haka da ta bari yan wa me na hikima aka ce hatta zurtumul maƙadir haka ku mai gyara kabari kenan nan ana karantar da kai shi ma kabari ba gidan zama ba ne kamar nan kai ziyara ba kamar zaka kamar ziyara na kai kana ba shi ma kabarin ba nan ba ake dawo ma eh shi da ziyara kabari zaka je ne dan lokaci aka ba kuma ka tashi zuwa gida na ra abada in ma gidan wuta in ma gidan aljanna ba gida bane ne dawo ma kabari dan kamar sai ta barzafa ce kaje fasaji ne eh kaje fasaji ne kabari eh a gaba za a huce ta gidan huce gaba daya ina ne ce kalla sofa ta'alamun na akwai tsawatarwa game da wannan halin na shagalta da tarawa baka gyara ba har lokaci yazo yace sun makalla sofa ta'alamun ta ce meme da wannan kalma ta tsawatarwa ga wannan halin ce dan za ku san sakamakon shagala da dukiya ko da iyalan yawan tarawa za ku san sakamakon haka yace kalla law ta'lamun ilmu liqin lati tabbas illa kun sani sani ne kini ne da na imani la tarawunna al jahim la tarawunna al jahim thumma la tarawunnaha 'ayna al yaqin thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im ya ce latarawun inda kun yi sani sani ya kini da kun kai jahi nasarwa bukar sun ta inganta na sallallahu ya yi kun akwai daya cikin sabai suka mu da abubakar hanzala hanzala ya ce babakar na fuka hanzala wallahi na ganin cikin halin na wuce hanzala ta sun harin da muke ta hanzala me da kika cikin halin na wuce ta yi guda haka ya ce wallahi abin da ke tsara hankali abubakar idan mun kula da annabi sallallahu alaihi wasallam يذكرنا بالجنة والنار كأنها رأي عين وذلك أحكي لحالنا أخصنا النساء والرجال يتي يأتي أبو يقول أنا كده أو حلم أنا أوتي لي إمنا وجه أنا صلى الله عليه وسلم يكي سواء الحمد لله تكيا النبي إني أموت من مغنى وطا جاء الجنة شو الله زمد كما موتا قتا أقبانا تيجي وطا قتا قاوتا أقبانا قتا قتا قتا الجنة ما تقدر نقوم أجدا مكسر حلقوتي جماعة يعني nasi na sai mun da audio ya mutu an yi abu gaba mawuce wani ba abubakar ce an gana yanzu ma wannan nima kuwa kenan nima ba na wuce nima abin da samu dare abin ya zuwa wuce suka ta jaba ya rasu da abin da ya samu manzala ke cewa lalle wannan ɗabi'a mutunci mantuwa su amma ya ce yakin hanzara ta sa'a fasa'a kenan lokacin zuwa lokaci sai ka zo wajen tunatarwa kaka yake gaba daya zamu inda ka bari aka jima haka zaka mutu gaba kake gaba daya na nan ya gaje sa'a fa sa'a azala eh ku rinka zawwa lokaci zuwa lokaci ana tunatar da zuciyar ana wa'azuwa wannan haka da yawan fikira maka da biya mutum mun ce yayi wata gaban wajiba haka ne sai take ne yawan alamta wurin wa'azin yawan samun tuna wa'azuwa tunatarwa tana amma ka fike ko shike nan ka zo a kai ka kuma ka kare shike ne ka fike shike nan kenan a takaice sanin imani da abin da abin kamar abin gashi a gaban ka kisa Allah ce kalla law ta'lamuna ilmal yaqin tabbas illa kun sani sani da yaqini da tarawunna jahim da kun ga wuta a gaban ku kasar abu sun mala tarawunna aina yaqin kun bayan wannan za ku mata gani ne yaqini na gaban gada kiyama ta kai sun malaka su alluna yau majalisun anin na'im kuma a ranar za a muku tambaya kan dukkan ni'imomi na allah da kusa wata ruwa bukari ka mutu na kawo annu sallallahu alaihi wasallam wata ran sun samu damuwa na rashin abinci gari ya zahi ciki ya zahi babu annabi ya wuce game da abubakar da umar me hudu wallahi yin waya rasulullah babu yanzu abin da za a yi gidan wani cikin ababen iya aka ta gidan shi aka je yau ta yi nemo dogon ruwa aka ta ce yawon ta yake kama da ruwan daji ka san akwai ruwa ruwa mai daɗi a can ba daga karar su akwai ruwa mai birki ko akwai mai daɗi ruwa ya ce ya ce ne kamar shi ne nemo ruwa mai daɗi can shi ke nan suka zauna suna rika shi ya dawo iya dawowa farin cikin ganin ya samu manyan abokai manyan baki yau babban baki gidan shi annabar sabai a wuka da umar ya ce ma da nama yanzu ba har musu ba samu shi ke nan ya tashi ya je ya nemo ɗan dabba aka yi mishi aka yi mishi aka kawo dabino ya kawo ruwa kamar yasa abu da mutu aka ci mishi aka ci dabino aka sha rotai na salasa na ce ma abubakar ba ta yi takunga ba abin da ya gudu mu daga gidanmu sai wayin wani kashe za mu koma ciki a ciki annabi ya ce wallahi gobe kiyama Allah ya mana tambaya kan wannan ni'ima ta da mace sai wannan to lokacin da irin wannan wannan cin guda gobe kiyama ya musu tambaya kan shi jin nima da kaza wata ruwa a nan sarrafa muke cewa cikin ni'ima da za a wa ɗan adam tambaya ta warko wata wani ne da muka sha ma'un ba da rosai rosai kuma ba a wata tambaya da ɗan adam nima rosai ko kada ba ta ne ta ce wani ta ko idan an ta iya amsa a rosai duk ne da kake koyi da komai ruwa lafiya da ta ce annabi ta gobe kiyama da cikin nima hukun da adam tambaya nima rosai ta kenan Allah zai mata tambaya gobe kiyama kan dukkan ni'imomin shi kan shi mana wata godiya muka da yin shakartum da ajin jannan an ka fatu ina zabi da shi ne kuma ta gaba بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نعم بسم الله الرحمن الرحيم سورة العصر إذا أكت العصر كلمة من يوادي ذكر زامن سلوكو تيوى صلى العصر نعم amma abin da ya zama kudin zamanin gaba daya na za a karantar da mu kimar kimar zamani a ce babu abu mahi tsada da ɗan adam irin zamani in za gano tsadar shi sai yanka dibo da suka mutu yau a ce duk wani wanda in waye aka kada ka ce duk abin da ya mallaka a duniya a ba shi dama ya zo shi wani ɗaya sai ba da babu wani dama haka na in ya ƙare duk duniya ba mu iya kara maka sabon daya ba shi da kana rayuwa ka je ka dawo ka ci ka sha komi da program iri-iri amma wannan rayuwa ce amma idan ta ƙari an ƙari ka je makwantan gano za ga wancan in kuɗi ne gawa ne in ƙari ne gawa ne in iko duk gasirin gaba ɗaya kwata kam ba mai dama ba wani zaɓa dama ya dawo kalma ɗaya ta kalma alheri sai za ka dawo ka ci gaba da yi amma mai kai a ba kuma mai tsada kamar lokaci in ya ƙare ya ƙare ya ƙare sai Allah ke rantsuwa da zamani wani asar dan wani ce ɗan adam mai hankali shi ne yake rabauta kamar Allah ke cewa ka ribaci mu rayuwa ka ribaci hikimar Allah Allah ba mu ya ba mu ya aka ce ya kuma da manzo da dokoki da komi kuma wannan abin da wanda ya ribaci lokacin shi a lokacin lokacin da ke da dama shine ko lokacin ya huce mutuwa ce ba mutuwa ba kimar Allah ba ma mutuwa ba a duniya ba ka mutu ba wanda ya ribaci lokaci nan da nan da yake cewa ni'matani maghbunun fihi ma kathiru min an-nas asihatu alfaram annabi ta ni'ima guda biyu magaburin fi maka suna da yawa daga cikin mutane ana mace kamun ga mai kamun ga abin abin da mai tsada ka sai da abin za shi ne algabar kenan ya ce abin ni'ima guda manya manya ya ce lafiya da fara mai fara ta samun dama kana da lafiya kalau kuce da kyautar babu duk wanda bai bilimcin lokacin lafiya shi ba ya tara dole ne mutum dama da kayar dama da kai kaza kai dama da kai kaza kai dama wata wannan babban kaza ta ce wannan nikma guda biyu da yawa mutane suna a za su za su za su kai kyau akan wannan nikma guda biyu suna su cewa a banza ba ka shirya wata ba za ka ci da da ina aika za ta ba ba lafiya da ina duk da misali in kana da kai ta kama samari in sun zuba ruwan shi ba ruwan shi ne je kurin gida an yi abinci ma tamba wani abinci aka yi da zai ba daɗi ya ma ya faɗa wani lokaci shi zai ta ba ruwan shi a bashi kuɗin kashewa a bashi abin hawa mata gaba ba ruwan shi ka komi kana da maka dama komi ilimin me kana da dama kai komi wata ran wani abin da kai zo kana ci kai za ka kawo ya kawo gida a ce maka ba ma da a ce maka ba ma shakawa ba ba ki ci ba ki ci kun da shakawa ba kana abinci ba ko shakawa ba ki ci dole ka huta babu ruwa babu shirka babu hatsi ba kaza ba mai ba ba ba an ka har jin ba ba ba sai kun kai gidan ya kanta muwa ka hutu da kanta wani lokaci akwai lokaci babu to zaka na da dama ba ruwanka ba ruwanka da ice ko shirkawa ko hatsi ba hukunci da kai ka kana dama ku ka zo da yanzu kana dama yanzu kai ɗaya ne sai matarka duk dama ce ta gari iya gasa sun zo kai abin kullum yaro akwai dama idan kam damar ka ci ribar ta haka lafiya ka ci ribar ta ina ne kamata mu tsaya Allah ta mu mu kuma farkon sura insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته